إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين القائل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله خطبتنا اليوم عنوانها ما هو المطلوب في العشر الأواخر كثرة الركعات أم إطالة القيام روى الإمام مسلم في صحيحه باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئذرة وقولها رضي الله عنها وأحيا الليل ليس أن تصلي ساعة أو ساعتين فقط فتقول أحييت الليلة لأن ما نفعله الآن غالبا خلافا للسنة بدليل أنني موظف أو شاخي فلان قال كذا أو فعل كذا أو يفعل كذا ولو لم يكن لديه دليل ثابت وسيأتي البيان إن شاء الله إخواني في الله كل صلاة تصلى بعد العشاء تسمى قيام الليل لكن توجد منها صلاة التراويح والتهجد وتشرع في جماعة لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك فلما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار ربه استقرت الشريعة وزالت الخشية وبقيت المشروعية وبقيت المشروعية صلاتها جماعة قائمة لزوال العلة لأن العلة تدور مع العلول وجودا وعدما وأحيا هذه السنة وأحيا هذه السنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أخبر بذلك عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب فقال عمر إني أرى لو جمعت على قارع واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون وكان الناس يقومون أوله أنشدكم بالله ولا تنسون لما أمر أمر أبي بن كعب بإحدى عشرة ركعة أنشدكم بالله هل سمعتم من من فعله صلى الله عليه وسلم أم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين صلوا التراويح ثم رجعوا بنفس العدد ليلة ولماذا نفعل ما لا نقدر أن ندافعه بدليل مقنع وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة وإذا زيد بركعتين خفيفتين قبل الصلاة تساوي ثلاثة عشرة أو مع ركعتين بعد الوتر وثبت بأصح الإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب أن يصلي للناس بإحدى عشرة ركعة في رمضان كان أبي رضي الله عنه يقرأ بالمئين حتى كان الذين خلفه يعتمدون على العشي من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر والرسول صلى الله عليه وسلم كان تتفقر قدماه ومما يؤكد أن الأمر ليس بكثرة تعدد الركعات ما راه الحاكم وغيرها وغيرهما قول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة بالله عليكم هل سمعتم قال فمن شاء فليوتر بخمسة عشر أو بواحد وعشرين أو بواحد وأربعين الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عدد, عدد ركعات في أول الليل ويكمل في آخره لكن لا يتجاوز العدد لا يتجاوز العدد بالله عليك إن كنت مت إن كنت متبعا به افعل مثل ذلك في مسجدك بارك الله لي ولكم في فهم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما بعد إخوانا مسلمين hudubar mu ta yau 24 da watan tara ramadan shekara ta 1447 wanda ya daidai da 13 da watan uku shekara na 2026 aiwa na annabi isa alayhi salam in ya inganta unwanin hutubar mai dan uwa musulmi shin ma huwa al-matlub shin wai me ake bukata wani abu ne ake bukata game da wannan kwanaki guda goma na wannan wata shin wai yawan taraka'o'i ko kuma tsayuwar ake bukata ya kuwa wani musulmi Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul qadr yake cewa lalle mu ne muka sabkar da shi cikin daren lailatul qadr yace me ya sanar da kai daren lailatul qadr yace daren lailatul qadr ya yi wata dubu in babu lailatul qadr daya a ciki a cikin mala'iku na sabka da kuma ruh wannan mala'ika jibril ذكر العام بعد ال- بعد ذكر الخاص بعد العام للتنبيه اليه a ambaci wani abu a kebance bayan an yi umumi ga baki daya abin lura ne game da shi wannan tanazal mala'ikatu mala'iku suna sabka war ruhu ai shi ma ruhu ne yana cikin mala'iku to wannan mala'ika jibril dan yana nuna kima shi da darajar shi sai yasa yahuda babu mala'ikan da suka tsana kamar mala'ika jibril domin shi ne abokin manzon sallallahu alaihi wasallam wannan kuma abin da yana yiwuwa da izinin ubangiji lokacin da daren nan Allah ya datar da mutane mala'iku suna salamun salamun salamun ne aminci Allah tabbata cikin wannan dare hatta ya tsula alfajir hatta matsala alfajir har sai alfijir ya keto ya koyan uwana musulmi shi imam muslim ya cikin littafinsa a cikin babi mai da yake nuna istihadi kokari mutuka cikin kwanakin wannan guda goma na ramadan sai kawo hadisi umu na aisha radiyallahu anha wanda yake nuna istihadin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin kwanaki wannan na goma amma ya kumshi sallah ta dare wanda cikin sallar daren kuma ya kumshi kwanaki goma ha'il manzon tsira annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa take cewa idan kwanaki goma nan wannan na kwanaki goma ne idan kwanaki goma suka shiga na wannan wata sai ya raya daransa idza dakhala al-ashru ahya al-layla sai raya wannan daren wa aiqaba ahla sai tayar da iyallansa wa jadda wa shadda al-bidara sai daure tsatsansa sai kama jiki domin nan wani al'aduf bil wawi la la yaqtadi tartiba an ce wa jadda ya kama jiki wa shadda sai daure mi izara kamar ya atatan sansirkin sa a a ai sai an dan daure tsatso ne tukun ake kama jiki wannan ya koya uwa musulmi in ya zama san manzon tsira annabi sallallahu alaihi yana kama jiki kuma yana raye daransa yana raye dare ba wai wasu ƴan awoyi ba mutum ya je keɓance wai ya zo wai ya ce wai ya raye dare in ana magana game da ramadan wasu awoyi da ake yi wasu sallama ba ta huta awa wannan ba shi ake magana ba yanzu wannan watan wannan kwanakin da suka yi saura dare ake so a raya ya zama so majorite na dare in ma awa in ma kashi biyu a cikin uku in ma mutum in zai iya raya duka ya raya in ma ya zama so a cikin uku dan wani a cikin kashi uku dan wani abu ne ya saura wannan shine rati ka raya dare amma wai kawai mutum ya zo ya ware awa ɗaya wai ko awa ɗaya da wani abu ko awa biyu wai shi in ma a gidan shi ko a masallacin ko a yana da wai ce wai ya raya dare ya za a ce an raya dare wa ahya laila ya raya daransa wannan bai ya nuna cewar wai ka ne wani ɗan awa za mu je can gaba ku ƙara jin bayani ya koyan wa musulmi raya dare ana buƙatan ku diba daga ciki ba wai mutum shi kaɗai ba har da iyalansa ba za ga ƴan uwa masu ƙoƙari su kwazo da iyalansu a tahi in ma waɗansu za a bari a gida don su kula da gida a tahi a je a nemo rahama diyawa daga cikin wanda aka yi ramadan da su bara bana ba a yi da su ba diyawa daga cikin wanda aka yi tahajjudi bare da su bana ba da su aka yi ba wani sauran kwana nawa ma tahajjudi lokacin yayi ya mutu akwai wanda daga yin tarawihi tare da shi wala kahin gari ya waye ba ai azhar tare da shi ba a kabari akai sallar da shi a kabari yana kabari akai da haka mutane su kama jiki su zo su raya dare ba su je kawai su fake can dan lungu wai mutum zo wai shi wai raya dare ɗan awoyi ka zo wai raya dare Allah za a wa wayo kai ummu na ta fahimta wannan hadisin wa ahya layla ya raya daransa ai abin kayan ma majority a ciki shi ne za a ce ka yi abin amma kawai ɗan tsunguye wai ka zo ka ce wai ka raya dare ya koyan wa musulmi wannan magana ta ummu na aisha kanta ya tana nuna mana cewar ba wai wannan haka bane yake nuna cewar raya dare sai zaman to game da al'amura da muke yi a cikin wannan wata galibi imma wanda ya saba sunna ko imma dalilin wasu ababen da muke yi mun ga malam wane yana yi ko kuma malam wane ya ce ko haka malam wane yake yi ba tare da dalili ingantacce ba wanda kai an tsare ka za ka iya kare wannan abin da hujja ba wai da falsafa ba filozofi kwanance-kwanance ka kawo hujja ingantacciya hujja ƙararra sai ga mutane kawai suna yin abu ne kawai dalilin ɗaukan wani hadisi guda ɗaya kuma wanda malaman za ka ji suna fatin cewar ba a ɗaukan hadisi ɗaya wai a yi hujja da shi sai an tattaro sauran hadisai to amma eh sai ka ga wasu ababen in yayi daidai da ra'ayinsu kawai suna diba malam wani babban malami ne ya ce kaza sun manta cewa kullu yu'khadhu min kalami wa yutrak ila sahih hadha al-qabr kowaye ana daukan daga maganarsa kuma a bar mishi abin shi kawai sai su diba girman malami dan ya faɗi magana ba a diba hujjan da ya kawo game da magana wai kawai sai a tsaya akan abu wannan ba haka bane tafiya na sunna ya ku yan uwana musulmi kayan mu ci gaba bayani zai zo akan wannan ababe mu san cewa duk sallar da za a yi ta bayan sallar isha'i domin kayan a yi bayani kan wannan daren ƙarshen wannan kwanakin wannan na ƙarshe ya kai wa musulmi mu san wai tarawihin ma duk sallar da za a yi ta bayan isha'i duk har zuwa alfijir ana ce masa sallar dare to a wannan ne aka samu tarawihi aka nan ne aka samu tahajjudi tarawih domin ana yin ta ne bayan lokacin da jiki an sha ruwa ya dan huta sai a zo a yi amma yaya ake yin ta irin da muke wannan shafshafkin nan na yanzu shine tarawih ko yaya ne take duk sallar dare da ta farkon da waccan kusan galibi babu wani bambanci iri ɗaya ce sai da kawai mutane su ɗauki wasu nasosi wanda su ma yadda suka zo ba haka ba ake aiki da su irin da Umar ibn Khattab ya sanya wai su daga cikin mahadata suke ba da sallah wani yana ba da yana yin sallah da aya 50 duk raka'a guda aya 50 duk raka'a guda aya 50 wai wai wannan hadibi yanda yake a sanya yayi da 30 wani a sanya yayi da 40 wani a sanya yayi da 20 20 kuma ba irin karatun ba wannan bushe bushe bushe bushe amma kadibi yanda mutane suke kuka ya koyarwa na musulmi hadisi ingantacce game da sallar dare tun daga tarawih na har zuwa tahajjudin gabaki ɗaya yanayin da ake yin su na farko dai kusancewar shari'anta yinta a masallaci yinta a masallaci shine yake daidai shine yake shari'a ba wai mutum ya tsaya gida ba kawai in ba wani larura ba to ka zo masallaci ku zo ku haɗu ku yi sallah a masallaci tare da al'umma da jama'a domin yi da jama'a yana ankurajen mutum ma wurin aikata wannan ibada hadisi ingantacce wanda yake cikin bukhari da muslim hadisi ne wanda ummuna aisha radhiyallahu anha take cewa lalle manzon tsira alaihi wasallam ya huto wani dare da dare ya huto da dare fi jawfin laili tsakiyar dare yanzu jawfin laili misali kamar karfe daya duka ana sa jawfin laili kamar karfe sha biyu dare duka jawfin laili ne tun daga daga isha'i in an gama sallah vertiinar nawa ake gama sallah vertiinar ko a ɗauka ma daga vertiinar ko ko vendezar ko vertiinar tunantu zuwa karfe shidda kenan in aka lissafa gabaki daya ana iya samun farkon dare a kasa sha uku kenan farkon kashi na biyu yana iya fara shiga haka ne kenan karhe daya ko zuwa karhe sha biyu kina wannan yana iya shiga to a farkon wannan ta ce manzon tsira a nawa sallallahu ya tashi ya hite ta masallaci sai yi sallah da mutane suka gani sai suka zo suka yi sallah a bayansa dare na biyu ya dawo ku gani sai ya zamanto mutane suka ba da labari ai zai mazo sarasa ya zo sallah a masallaci sai mutane suka da dare na uku labari ne ya ƙara yaduwa a gari mutane suka taru dare na hudu yanzu wannan sai da zama to masallaci ya cika kadi ba sahabbai da suke da kwadayin lada nuna ce wannan abin ba abin wasa bane yanzu sahabbai sun cika masallaci suna kwadayin lada a zo a yi sallan na a masallaci yanzu ba zai salatan bai hito ba har sai da asuba ya hawan suna asala asala asala sallah sallah yake hutawa yace ba wai ban san abinda ku kasance kuna yin shi bane yace fa innahu ama wannan harfu tambe ku saurara ama ku saurara fa innahu lam lam yakhaf alayya makanaku ai ba wai al'amuran lam yakhfa alayya makanaku hal halin da ku kasance jiya ba wai bin sani ne ba ya koyi gare ni ne ba yace naji walakin ni khashitu an tufrada alaikum fata'jazu anha naji tsoran in hito a wajen samu kuma ba za ku iya ba kenan kun gani a nan wurin iya zaman so sahabbai suna kokarin su zo a yi ta a masallaci kenan ina ne ya zamanto a yi ta a masallaci ba ma wannan ba akwai hadisi na Umar ta yana zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya so ya rika yi amma ya ji tsoron a wajen ta kuma mutane ba za su iya ba kadiba an aka ce ramadan ya fara yadda mutane masallaci yake cika ramadan yana kaiwa baya sai ga mutane yana tahiya mutane suna rabuwa lokacin da ramadan ya je can karshe karshen nan sai ka ga mutanen da za su zo su yi sallah abin masallaci sai baka tausayi kuma kowa daga an ce Allah ba mu aljanna zaka ya ce amin kuma ga hanyoyin samun aljanna fa musamman watan Ramadan wata mai tsada wata na alhurma mata mai daraja yanzu ya kamata a ce kowa ya kama jiki a ce muna ta ja da baya Allah ya taimake mu wannan dai sunna ga ta in kun lura wannan da tarawihi da tahajjudi duka ya haɗe ta wannan duka a nan wurin lokacin da manzo tsira na wasu sallallahu ya mutu al'amari ya saura a haka da mi mazo sa sai ya ƙi hitawa sai ya zamanto kawai kowa sai dai tsaya ya je dai dai a masallaci sai kowa ya shiru yake yin abin shi al'amari ya saura hatta zamanin abubakar siddiq ba a rika haduwa ba ana yi a ƙarƙashin limami guda ɗaya amma mutane can suna yin nasu nan suna yin nasu amma ƙari a cikin masallaci ba sai ya zamanto al'amari ya tabbata halittin yinta a cikin masallaci a shari'a kuma wannan tsoro bai gushe ba lokacin manzo sallallahu alaihi amma da manzo sallallahu alaihi ya mutu sai wannan tsoro na mi na kal a shar'anta sai ya zamanto ya kau babu shi sai ya zamanto shari'a ta saura akan yinta cikin jama'a a rika yinta cikin jama'a domin mi domin gushewar illa din wannan wani illa ne dan kal a farlanta sai sai ni annal illata taduru ma'al ululi wujudan wa adama domin illa tana juyawa tare da illoli samun illan ko rashin illa an ce mutum an halatta mashi tun mushe in yana daji mushe haramun ne amma yana daji babu wani abinci sai wannan to dan kalle mutu dan musulunci yana buƙatar ya rayu sai sai wannan kin mushen nan sai ya halitta a gare shi amma lokacin da ya je wani wurin da babu akwai abinci to sai zama to cin mushen wannan ba zai ce ba a'a ba zai rike sai na kai har gida a'a yanzu ya haramta domin illar da ta sa aka halatta ma cin mushe yanzu babu ita shine wujudan wa adaman ya koyan ma musulmi umar bin khattab radiyallahu anhu sai ya raya wannan sunna wacce sunna yin sallah bayan limami guda na sallar tarawih ko tahajjud a zamanin al-khalifatu rashid umar bin khattab radiyallahu anhu sai wanda ya bada labari abdurrahman bin abd al-qari yake cewa na fito tare da umar bin khattab radiyallahu anhu cikin wani dare na ramadan zuwa ga masallaci sai Umar ya ga mutane a rarrabe daban-daban wannan kamar ana yin wasu bakwai wasu biyar wasu uku yace sai wannan su yi sallah a bayan limami guda wannan ya sallah shi kadai yana sallan nan in sun ji wanda ya iya karatu ne sai su je su yi sallah a bayansa domin mi dama akwai ma zamanin mazo sallallahu alaihi ana sallah bayan liman guda amma sun ƙi ne a bayan limami guda ɗaya don saboda me ya sanya manzo sallallahu ya bari su kuma sabai suna tsoron su kirkiro wani abin da manzo sallallahu bai yi ba ku diba hankali sallah fa ga nan manzo sallallahu yayi amma suke tsoron su zo su sake yi domin ya bari haka zamanin Abubakar Siddiq shi ma ba a yi ba sai lokacin Umar ibn Khattab sai ya ga wannan abin sai ya ce inda waɗannan za su ala bayan limami guda ɗaya da yahi domin manzo sallallahu alaihi wasallam ai ya ji tsoron a wajen tani shi yasa bari kenan sunna ce ko manzo sallallahu alaihi wasallam yace yake ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin addu alaiha bin nawajib yace wa iyyakum muhdathatil umur na hore ku da bin sunna ta da bin sunnan mabiyana khulafa rashidin abubakar umar usman ali wannan khulafa rashidin in sun sa abu a cikin addini to ya zama sunna wannan to umar bin khattab ba wai shine kirkiro ba a'a shi dorawa ne akan wani wuri da da ya katsi sai ya hada sai ya hada su yace sai mutane su kasance ya sanya mutane a bayan Ubay bin Ka'ab makarancin Qur'ani ne ya iya Qur'ani Ubay bin Ka'ab ya zama to mutane suke sallah a bayansa sai shi wani Abdulrahman bin Abd al-Qari yace sai wani lokaci bayan mun da muka dawo kawai sai Umar ya ga tana sallah a bayan mutum mutumin wannan guda Ubay bin Ka'ab sai ce ai ni'matul bid'a ta hadi ma da la da wannan bid'a wannan bid'a ba da ma'ananta ba na shari'a a a wannan ma'ana da ma'ananta na lugha domin an ce bid'a kawai innovation wadda ta zama so da da da sansu inta eh sansu proper ko wanda kawai an faɗe shi haka nan a cikin lang a yare hakan da domin akwai sansu na shari'a a na lugha kawai don abin da za a kawo sabo ake ta bid'a to ya faɗi wannan ne amma ba ma'ana bid'a waccan ba muharrama sai ce ma'adalla da wannan bid'a sai wasu ke kwasan wannan suna ai Umar ma ya ce kaza to sai ka dibi aikin da kace bid'a ne yana da asali manzo sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin shi ba ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shi wannan ai sunna fil islam sunnatu hasana ne ya sunnanta wata sunna a cikin musulunci wadda ta mutu ya zama to an guje ta ya ku yan wa musulmi wannan ma da suka zo suka yi a ƙalƙashin limani guda ɗaya ubay bin ka'ab akwai ma ɗaya daga cikin limaman sai ya zamanto shin hali kun ji shi mazo sarasa hutar wadda yi tun daga farkon wannan sallar nan kwana uku da mazo sarasa yi dan Allah wai kun taba ji a ciki inda aka ce ya hito ya zo ya yi wannan adadin rako'in kuma ya je ya koma hannu ya ƙara hitarwa wannan babu mashi na biyu umar bin khattab da ya hada sa a ƙarƙashin limami guda ubay bin ka'ab ai kun ji yanda sallar take sun kun ji an ce ya hito kuma ya ƙara hitarwa kuma adadin wannan rako'in yan wa mai kan ma'adalci in ana sa a fahimci gaskiya ana diba nassosi ba a diba rudin mutanen wanda suke yi malam wani malam wani malam wani muna tsaya ne gaban ku muna gaya muku abin da yake gaskiya ko muna da yaƙini kuma idan mutum ya zo da hujja duk yadda zai yi wallahi tallahi da zan ubangiji wannan hujja sai dai in son zuciya zai bi ko kuma ya kawo wani abin da ya ce ya karanta ba mu karanta ba amma dai wannan hadisai dai in dai kan wannan ne to inda wancan suka leko mun leko a nan dai wani hadisan babu kuma su ne dai hadisan dai na tarawihi sai dai in wani sabo za a kirkiro wasu sababbi ga dai manzo sallallahu wanda ya tarawihin da tahajjudin gashi ne babu inda ya hito kuma ya je ya ƙara hitowa da jama'a kuma adadin rako'in bisu huta sha ɗaya ko sha uku haka Umar bin Khattab da ya zo ya hada sa bayan Ubay bin Ka'ab su ma ba su zo suka yi ba suka zo suka ƙara dawowa ya ku ɗan uwa musulmi me ya sanya mu da karan kanmu za mu zo mu riƙa yin wasu ababen da ban mu da hujja kuma ba za mu iya kare abin nan ba da hujja tabbataccen hujja mai gamsarwa me yasa muke haka nan me yasa muke son mu yi abin da kawai dan mun ga jama'a malam wani ya ce kawai jama'a ya gari kaza a Saudiya ana yi kawai mu hujja mu kawai a Saudiya ana yi ina zuwa akwai saura ya koyan uwa musulmi manzo sallallahu alaihi bai taɓa ba huce shi raka sha ɗaya ko sha uku sha ɗaya adadin rako'in ne har da wuce amma ku sani sha uku da ake faɗa manzo sallallahu alaihi akwai rako'i biyu da ake buɗe sallah da su domin manzo sallallahu alaihi ya ce shaidani yana ma mutum kulli uku lokacin da yake kwana in ya tashi da addu'a alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur sai kulli ɗaya warware in ya tashi yayi alwala sai kulli biya warware in yayi raka'a bi wannan sauƙaƙƙu sai kulli gudan shi ma ya warware na uku kenan wannan hikimar su idan mutum yayi su zai rika shiga sallah da nashadi manzo sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum bil layli falyaftatihi as-salata bi rak'atayn khafifatayn idan ɗayan ku ya tashi daga cikin daren zai sallar sa sai ya bude sallah da rak'o'i guda biyu sauƙaƙaƙu ba wai wanda ake jima ba ga sha ɗaya ga wannan bi shine ake ta sha uku sai su ce wai ai ai ya huce wai wani malami ya ce wai ai ya huce ko kuma manzo sallallahu in yayi wutiri ya gama kun san akwai lokacin da mutum zai fara sallar dare bai yi kwana ba kenan idan yayi kwana ya tashi sai yi wannan rakoyi guda biyu sokokakku ina fatan fahimta kaga sai kullun na ya warware amma bai yi kwana ba kawai tashi gidan kaman zai sallashi to wani lokaci manzo sallallahu alaihi kuma yana raka'a biyu bayan ya yi wutiri na san jiya musan cewa ana raka'a biyu bayan ya yi wutiri bayan an yi wutiri sai ya raka'a guda biyu ga sha ɗaya ga biyu sha uku ko ta wurin ga raka'a biyu na farko ga sha ɗaya sha uku me ya sanya ba ma tsaya akan wannan umu na aisha radiyallahu anha aka tambaye ta yaya sallan manzo zai ana sallallahu alaihi wasallam a cikin ramadan ta ce ma kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala ihda asharata raka'a kai manzo sallallahu alaihi bai kasance ba ma kana ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman annabi ibrahim da man bai kasance ba yahude ko ba nasari kawai ya kasance musulmi ne tattakariya original manzon sallallahu bai kasance ba can dama bai kasance ba yana wuce raka'a sha ɗaya cikin ramadan da wajen ramadan manzon sallallahu ko kullum fa sallah yake ta gari ba ramadan ne yana sallah kuma tsakanin al'arata yadda za a gano wanda ya huto da jama'a wai duka kwana uku ne ba to yanzu ummu na Aisha da magananta da maganar duk wani malami da kake ji da shi a ilimi waye za a dauka an hada ma ummu na Aisha radhiyallahu anha ummahatul mu'minin wadda Allah da kanshi yake gaida ta
Allah subhanahu wata'ala shi da kanshi yana gaida ta maganar da za a dauka ko magana wani malamin da tsoron Allah shi ma kawai mai wa a zahiri ne
an ce fa salafiyancin ma ba ya kawo kwashe kwashe kawo kowane abu malam wani ko su ina ne suna waiwai sai a ɗauka arkai Allah ya taimake kun ga dai ummu na Aisha radiyallahu anha ga yanda ta faɗa kuma idan mutum ya ma filozofi ya ce ma wai ai to ai gashi an huce suka ce a bayanin ba haka yake ba ai tutar da suka ta sallar da raka biyu biyu biyu biyu biyu raka biyu ana bukatan adadin rako'i ne ko kuma ana bukatan tsayuwan in dai za ka zo ka yi sallah irin ta manzo ta san wadda hatta kawon shi suna washewa ko kuma ka yi sallah irin ta su ubay bin ka'ab wannan dai tsari in wallahi baka isa baka zo ka yi tarawihi wai ka koma ka dawo ka ce kai wata tahajjudi kai irin wannan sallah ya koyan wa musulmi sallar nan ana bukatan ma ne mutum an ce tahajjudi mutum ya san yayi a jiki kuma ba wai sallah wannan shaf shaf shaf wannan ba yaya take ne a salaf a zamanin dakin magabata ya take wallahi tala wannan sallar ta azo ayi tarawihi a dawo wallahi babu ita a zamanin salaf wallahi tallahi wallahi tallahi babu ita duk malamin da ya ce ma akwai ta ita uku a zo a yi tarawi hallo a koma a dawo kun ji dai hadisan ga sunan ba ko me yasa kuka ji na mai zo da wannan din akwai ababe domin mutane suna ganin wai mun ba ma yin tarawi mu zo mu yi wancan ana ganin wai mu kaman mu zo mun ka mun kawo wani sabon abu mu in muna abu muna abu ne da hujja ta yadda in ka tsare mu za mu iya karewa da hujja wani ɗan daga cikin manya-manyan malamai ya ce mini wallahi ya samu waɗansu daga cikin malamai ya ce tsakaninku da Allah wannan abin da kuke yi yanzu haka yake a zamanin sahabai kuna da hadisi wanda ya nuna haka ake yi a zo a yi tarawih a dawo a zo a yi tahajjudi tsakaninku da Allah haka da irin adadin rako'in nan adadin rako'i ku fahimta suka ce duk wanda ya tsinkara ta ke babu abun mamaki daga ciki akwai ɗaya daga cikin manyan malamanmu wanda ya karantar da mu ma a jami'a shi ma ya same shi ya ce wallahi shi bai gani ba sai ga shi ɗaya daga cikin manya-manyan malama wanda in wa'azi ne kawar kawuwar sunna a garin nan yana daga cikinsu yanzu aka yana nan a raye ko jiya wani abokina ya ziyarce shi na ɗauko mai ƙadiyar ya ƙara mishi bayani ya ce wallahi nan kawai babu su magana shaka na bid'a albani yace wannan bid'a ne yin wannan to wayan sun ba a ta bid'a ne dan saboda wai wasu malaman sunna wai sun yi magana ɗan uwa musulmi ku fa'inta ba akwai wani ruwaya wanda bai inganta ba wanda shaka na albani ya ka cikin salatu tarawih ruwaya ba ta inganta ba kan raka'a 20 da wani abu to da Allah 20 da wani abu ku fa'inta a ɗauka ma ruwaya ta inganta ba wai an yi ta bane ba fa a karkashe an yi ta ne lokaci guda ku fahimta raka ashirin da wani abu lokaci guda wai in ma ta inganta to ba ta ma inganta ba in ma ta inganta to su wanda fa zuwa suke su wasu su yi raka goma ko takwas sai su kai kuma a zuwa ƙarin wasu goma sha ɗaya ko abin ga wannan yanayin ne wannan babu shi duk wani malami sai dai ma takwas da takwas ce a yi sallar dare biyu biyu biyu biyu ba an ce ba ku auri mata guda biyu uku uku hudu hudu ba an ce ba a auri wannan wanda ba ya iya bai auri guda daya ba hadiji ne nuna yadda ake auren bakin mutum inda musulmi ne kai wuce hudu to sai ka ce biyu kawai kai sai biyu wani a Najeriya zo shi ma kawai ya rika hudu hudu hudu hudu ya rika eh auri mace wajen tamanin da wani abu kawai an ce hudu hudu hudu hudu hudu Allah ya taimake mu bit a cikin ma wannan sallan ana buƙatar tsayuwa hujja akan hakan ya tabbata ga Umar bin Khattab radiyallahu anhu lokacin da ya umarci Ubay bin Ka'ab yayi sallah ga mutanen wannan sai ya umarce shi bi an yusalli lin nas bi 11 raka'a sai ya umarce shi ya sallah da mutanen na raka'a 11 kan gani bai ce mishi ba raka'a raka'a ashirin da wani abu raka'a sha ɗaya ɗaya ma ku je ɗan uwa musulmi dan sai na karanto larabcin dan kar mutum ya ce wai ka ka tune nake wai mu ɗan zahi ɗan wane ne bi ihda asharata raka'a fi ramadana fi ramadana cikin ramadan sai ce kana ubayy radiyallahu anhu ubayy radiyallahu anhu ya kasance yaqra'u bil mi'in ya kasance yana karanta aya 100 100 sura mai aya 100 100 wannan ko ya rika mutane sallah حتى كان الذين خلفه يعتمدون على العصي har sai da ya zama to wanda suke sallah a bayansa suna jinginuwa saman wani sanda su tokara sanda min tulil qiyami dan saboda tsawaita tsayuwar da yake ba kawai hada dora kawai ba shaf shaf a zo ana Allahu akbar ana wannan wasannin tsayuwa ake bukata qumil laila illa qalila fa bada bil qiyam ka tashi ka yi tsayuwa kuma lila tsayuwa ne ake bukata ba ya kawo adadin wasu rakoyi ba kuma raya dare ake so a yi wa ma kanu yansarifuna illa fi awailil fajr ba su kasance ba suna karewa sai can farkon alfijir alfijir ai kusan a kashi kashi ne akwai alkazib akwai as-sadiq sai lokacin kazib wannan na ƙarya lokacin nan suke karewa raya dare suke yi ba kawai mutum zo yayin da ya ga dama ba ya koyan wa musulmi don ku ƙara tabbatar da wai tsayuwa ake so ba wai adadin yawan rakau'i ba hadisin da imam hakim ya rawaito da kuma waninsa mazo salatar da yake ta alwutir haƙƙun wutiri gaskiya ne ya ce faman sha'a fal yutir bi hamsin ai can kun ga akwai takwas ko akwai tara raka'a takwas ta wutiri tara kuma wannan mazina mazina kin nan wa kana iya yin biyu ka sallame biyu ka sallame biyu ka sallame har sau hudu kai wutiri wannan mazina mazina ana shiga bakwai kin nan kana iya yin biyu ka sallame biyu ka sallame biyu ka sallame kai wutiri da daya duka wannan akwai su ha yace fa man sha'a falyutir bi khamsin duk wanda yaso zai iya wutiri da biyar biyar Allah za kun fahimta biyar raka biyar ka yi biyu ka sallame ka yi biyu ka sallame ka yi ɗaya wutiri biyar kenan in izini biyar kuce a masanacin ko shidda raka'a biyu in kana in kuna iya iku iku matasa kaga sai ku yi duk raka'a biyu sai ku yi ta da izi izi raka'a biyu da izi izi raka'a ɗaya in kuka ga dama sai ku yi ta da izi ita ma ko kuma ku rarraba in bakwai bakwai ne yanzu da Allah wannan kun ga biyar yace fa man shafa yusri bi salasin wanda yaso zai yi da uku kaga in safoyi goma goma ne kake yi dan safoyi goma kenan kaga izi guda to ko ta raka'a sai ka yi ta da biyar biyar sai ka yi wuturi da ɗaya ka kayi izi shi ke nan faman sha fali wuturi bi wahidatin duk wanda ya so zai da ɗaya in izi ɗaya ne kuke sai a zo a tsaye wallahi masallacin mu nan da makaranta ta sake wannan sunoni dukka sai da muka ɗabbaka su dukka kuma babu wani wanda zai zo ya ce gashi dama masallaci wani alhaji ya zo ya yi shi yana dirijanka maimakon wai wai in bangaren kuɗin shi ne ba ruwanka wai yanzu bangaren addini ma so yake wai sai ya zo ya tuka ka in ban da renin wayo da aka rena malin ma al'amuran addini kawai kai alhaji sai dai a nemi shawararka ina ruwanka ka zo wai mutane su su rika amma an tsare ta an yi wane ne ina ruwanka in ba rena mutane ba da al'umman mu suka rena malin ma yanzu Allah ya taimake mu dan Allah kun ji manzo sallallahu ya ce faman sha falyutul bi 15 faman sha falyutul bi bi 21 faman sha falyutul bi 41 kun ji manzo sallallahu ya ce wanda yake so yayi yayi wutiri da raka 15 ko yayi wutiri da raka 21 ko yayi wutiri da raka 41 dan mi manzo sallallahu ya ce faman sha falyutul bi 50 sai fara ma da biyar faman sha falyutul bi 3 bi wahidatin ba wai bit ne ba wai a ce wai a yi ta adadin rakoi tsayuwar ake bukata ya koyan wa musulmi kuma idan kana so ma ka zo ka ce ka zo ka yi tarawihin ka zo ka maimaita tahajjudin akwai da mazo sallallahu alaihi sai ka zo ka yi wata raka'a raka'a sha uku za ka yi sai ka zo ka yi raka'a shida sai ku je ku kwanta can dare ya raba sai ku zo ku yi raka'a bakwai nawa kenan ina fatan sha uku ne ko sha uku haka manzo sallallahu alaihi in kun ga dama ku yi haka nan amma kawai ku zo ku takura mutane tarawihi wallahi in wannan tarawihi abin ga wani ko shan ruwa ya tafi wani wuri bai da nutsuwa ni da man galibin kanka ya ce da shan ruwa cikin wannan kwanakin ashirin ni ni bai cika zuwa ba hankalin yana nan kan a zo a yi tarawihi amma lokacin tarawihi ya zo ishirin ɗin nan za a shiga tahajjudi sai mu je mu yi kwanan mu mu haka malaman mu suka karantar da mu kuma da hujjoji ba wai hauragiya ba da kakatu da masana masana masana masana kahi ummu na aisha sanin masana masana kahi wannan ubay bin kabu umar bin khattab da yasan ya ce masana masana kahi manzon jira na sallallahu alaihi in daukan abu ne zaka sai koya daga manzon sallallahu alaihi wasallam masana masana ga yanda ya nuna kuma wannan masana masana nau'i ne daga cikin kaifiyoyi kuma wannan mutane masu zancen masana masana ba za ka tawaje suna magana game da wannan bakwai bakwai tara wanda hadisai ne ingantattu ko raka a biyar ko raka uku ko raka daya kullum biyu biyu biyu biyu ko dan Allah wai waya ce wai sallah ce kadai ibada waya cikin Ramadan dan Allah waya ce karatun Qur'ani ba ibada bane ziyara ba ba ibada bane a zo a hada a wuri a yi iftar shi ma ba ibada bane sauraron tafsiri ba ibada bane sauraron karatun Qur'ani ma ba ibada bane sai ga mutum ko ziyara bai da dama ya je kawai an zo an tun wahala wala wani abokin da na gama ya ce wala mun jima muna wahala wala mun jima muna wahala ya ce kawai baka da sakat kawai an daddaure ka baka iya yin komi baka iya samun kwanan kirki in kai kana muraja'a a yi sallar isha'i mutane su je su kwanta su su huta sai a taso da dare a zo a yi sallar tahajjudi a nutse amma kun zo kun ba mutane wahala a je ɗan jima kaɗan hallo an dawo haɓa da Allah yanzu wallahi tsakan da Allah wai ni ba na ce sai mutun ya karbi wai magana da nayi hujjojin da na kawo na hankali da na nasosi ku je ku yi aiki da ku da su ya ku yan wana musulmi muna da muku abin da yake gaskiya mutun ya je ya tunani ya gani amma da an ce wai malam wani malam wani malam wani wallahi wannan malaman in ka ce ka bi su sai ka rasa mami zakai hujja ake dibawa a yi bautata Allah da ita ba wai malam wani malam wani ba na tsawaita muku yan musulmi ku yi hakuri saboda abin yana da bukatan a ce an tantance shi a bi shi a darje shi dalla dalla a yi wa al'umma bayani a nuna musu abin da yake gaskiya in ka ga dama ka je kai wancan to kasance ba kan ta mazo sallallahu alaihi wasallam in ka zo ka kare akan wannan to shine mazo sallallahu alaihi wasallam yayi shine sahabbai suka yi shi ummu na Aisha ta faɗa kai wannan wannan ba ma umuna Aisha kadai ba ɗaya daga cikin magabata akwai wanda shi da kanshi ya wafaka umuna Aisha kuma jin wannan magabata akan wannan abu suke sahabbai Allah ya taimake mu Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya dace da mu da wannan da da qadar Allah ma izil islam wal muslimin wa azil shirk wal mushrikin wa damir a'daka a'da din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa qir hadatha din ya rabb al alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم وفقنا بليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فرج عنا همومنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل دعاءنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا موتى المسلمين اللهم فرج عنا يا رب العالمين اللهم فرج عنا يا رب العالمين اللهم إنا نتوسل نتوسل إليك بهذه الخطبة التي ألقاها ألقيناها بوجهك يا رب العالمين أن تتقبل منا أن تتقبل منا أن تتقبل منا يا رب العالمين اللهم أنت عالم بما نحن فيه اللهم أنت عالم بما نحن فيه فرج عنا همومنا اللهم فرج عنا همومنا اللهم فرج عنا همومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله